نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha daya ga watan daya watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a da shekara 1444 wanda ya zo daidai da tara ga watan takwas a gregorian kalanda 2022 wannan shine kaset ɗinmu na 67 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitab al aziz na doktor al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammana da babin da ke magana da akan al-adhkaru wal adiyatu al-mashru'a ba'da salah addu'o'i da zikirori waɗanda shari'ar musulunci ta shar'anta a dinga yin su bayan an idar da sallan farilla wanda muka ce abin dubuwan da malam ya kawo a cikin wannan littafi ba za su wadatar cewa su kaɗai ne addu'o'in da ake bukata ba sai dai mutum zai dinga bi yana duba sauran littattafai irin su littafin hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna ya kawo waɗannan addu'o'i da yawa irin su al-azkar na al-imamun nawawi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama irin su sahihul kalimu tayyib wato ingantattun maganganu masu daɗi wannan shi ma ya kawo ne na addu'o'i musamman idan mutum ya shi duba wato ta'alikin da Muhammad Nasiruddin Albani yayi wa wannan littafi zai samu ƙari da ainihin wato addu'o'i a ciki Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yau kuma za mu tashi kan babu ma yuqrahu fi'luhu fi salah abubuwan da shari'ar musulunci ta tsawatar ta karhantar da aikata su a cikin sallah waɗannan abubuwa wasu malamai suka ce wasunsu suna ɓata sallah wasunsu kuma ba sa ɓatawa sai dai suna rage kima da martaba da daraja da lada da roman sallah wasu kuma malamai suka ce a'a magana gaskiya ita ce kawai makaruhi ne ka aikata waɗannan abubuwa amma bil haƙiƙa waɗannan abubuwan ba za su ɓata sallah ba ala ayyi halin ya danganta daga yanayin yadda abin ya zo idan abin muninsa ya kai to lalle za mu iya jin hadisi ya nuna ko kuma sigar yadda bayanin ya zo zai nuna cewa sallar ta ɓaci ko wani abu makamancin haka muna addu'a Allah ya kiyaye mu daga dukkanin abin da zai bata mana ibada malam yake cewa abu na farko al'abathu bithawbi aw bil badani li ghairi al hajati al'abathu yin wasa ko wargi bisaudi da tufafin jikinka ina fata ana fahimta mutum yana sallah sai kama gefen rigarsa yana dan gatsawa haka yana wasa da shi ko kuma kaga yadda ya saba a zaune duk motsi zai dan gyara hannun rigar shi ina fata an fahimta zai gyara haka zai gyara wuyan riga sai ya zama a sallah ma yana yin me yana irin waɗannan abubuwa din to waɗannan suka ce makaruhi ne amma kai tsaye ba za a ce ya bata sallah ba abin da ya sa masu malamai suka ce makaruhi ne saboda wannan abun yana nuna mutum bai mai da hankalinsa ga mai ba ga ita sallar ba hankalinsa yana jikin tufafinsa ne shi ya sa wasu malamai suka ce idan mutum zai zo masallaci kar ya yadda ya saka tufafin da za su dinga ɗauke hankalinsa ko hankalin wa waninsa saboda yana daga cikin abin da yake hana mutum ya samu cikakken khushu'i a cikin sallah za mu zo kan hadisi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sa wata ambajaniya wanda da hausa za ka iya kiranta alkyabba ko wani a makamancin haka sai zama tana da zane-zane da ado a jikinta wannan ya sa sai ta ɗauke hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a halin sallah ana idar da sallah sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbai sai ce tafi da wannan rigar zuwa ga abi jaham a lokacin shi abi jaham ma ba musulmi ba ne sai ce ka ce masa ya karɓi wannan rigatun da ta fi tasa tsada ya bani wato ambajaniyarsa wato alkyabbashi ya karɓi wannan sai ce li'annaha alhabni anifan an salati saboda ɗazu da nake sallata ne mu ta ɗauke min hankali daga sallata an gane magana da kyau ku so duk wasa da wargi da tufafi ko kuma wasa da wargi da hannu ko wasa da wargi ba tare da wani abu na bukata ya taso a yi hakan ba to malamai suka ce wannan makaruhi ne mu je na okay eh wata tambaya ce kaga kuma da ya kamata ita ya kamata ma mu fara amsa to da ni da ku mun sha kunu akai sai mai hakuri sai sati mai zuwa wata tambaya ne amma eh eh gaba ɗaya ne eh ko kuma duka manya ne to jazakumullahu khairan lalle ya kamata da an tuna min da ita za mu fara eh ai sai ai hakuri sai sati mai zuwa insha Allah dan haka yake cewa an mu'ayyibin annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala fi ar-rajul yusawwi turaba haythu yasjudu qala in kunta fa'ilan fawahidatun an gane daga mu'ayyib mu'ayyib yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana qala ya fada yayi magana ya ce fi ar-rajuli akan mutumin da yusawwi turaba wanda yana cikin sallah zai za ga ya sa hannu yana daidaita ƙasa ina fata an fahimta ko dai kaga wani lokaci shaidan ne fa da wannan abun fa duka fa kana cikin sallah sai shaidan ya nuna maka nan gurin fa yayi tudu ya kamata ka dan gyara kana sallah fa ina fata an fahimta ko kuma lokacin da ka zo dab da idan da sallah sai koro maka wannan shegantaka kawai so yake ɗauke ma hankali daga wannan sallah to shine yace dangane da mutumin da yake daidaita ƙasa lokacin da yake sallah haithu yasjudu inda zai dora gohinsa wai inda zai dora gohinsa ne sai ya ce bari ya saita shi ya gyara shi ina fata ana fahimta qala sai ya ce in kunta fa'ilan in har da gaske sai ka aikata ko ba makawa sai ka yi haka fawahidatan to in kai sau ɗaya kaka kara a cikin sallah ina fata an fahimta wasu kuma suka ce a irin abin da dattawan mun nan suke yi ne lokacin da aka tada iqama ana shirin za a shiga sallah kafin ya fara sallah za a ga ya sunkuya ya me ya share inda zai sa goshinsa ko da kura ko ba kura a nan ma wani tun da ya riga ya saba to sai ya yi in zai yi sallah yawanci za a ga dattawan mun nan haka suke yi sai ya sunkuya dan saita inda zai sa goshinsa sannan sai ya ci gaba da sallah to shine manzon Allah ya ce in ma ba da makawa sai ka yi haka to fa wahidatun ka yi sau ɗaya kar ka ƙara na nawa na biyu an gane ko abu na biyu daga cikin abin da ba a so a cikin sallah al-ikhtisaru wa huwa an yada al-musalli yadahu ala khasiratihi al-ikhtisar shine mai bahaushe yake cewa haka mutum ya haka da hannun shi irin kamar ko ka gaji ko kuma eh me ake kiran haka da Hausa gadara ko eh wasu suna kiran sa wai gadara in kai haka eh jinginau yawa rike kunkumi duk wannan kama kama kuke yi ba har yanzu ba ku faɗi sunansa da hausa ba yawa amma kaga da larabci ana yana da suna shine al-ikhtisar wato kama kunkumi da larabci fassara ce wannan da larabci kama kunkumi kamar yadda Ahmad ya faɗa to a takaice dai tunda an fahimci menene to wannan shi ma an hana mutum yana cikin sallah a ga yayi haka kawai in ka gaji ko ba kar lafiya ba za ka iya sallah a tsaye ba ka yi ame a zaune kawai amma dai bai halatta mutum ya kama hannu ba wannan yana nuna rashin khushu'insa a cikin sallar da rashin mai da hankalinsa a cikin sallah an abi hurairata radiyallahu anhu qala نحي أن يصلي الرجل مختصرا أبو هريرة الله يهدى مدشي الجنة يتي أن هنا متين يصلى yana rike da kunkumin shi yana rike da ina da kunkumin shi wannan hadisi hima bukhari da muslim da ainihin wato a abu dauda da tirmizi da nasa'i duka suka rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya kama kunkumin shi a halin yana sallah an gani abu na uku raf'ul basari ila sama raf'ul basar ila sama wato daga kai mutum yana kallon sama idan yana sallah ko wanda za ga yana sallah kansa yana sama ina fata an fahimta to wannan ba daidai bane sai dai idan mutum halittarsa ne haka akwai wanda za ka ga halitta ne yanayin tsayuwarsa sai ga ko kansa a galau haka ya ɗanyi gefe kai za ka ɗauka wani gaye ne ko wani yagantaka ce a haka Allah ya yi shi ko ba haka bane wani za ka kansa a sunkuye haka tan ƙasa za ka ɗauka da gangan ne amma shi haka halittarsa yake ko ka ce ya gyara ko ya ɗago in an jima sai ga ya sunkuya haka wani kuma za ka kansa galau haka sama haka Allah ya yi in zai tsaya sai ya yi wannan to in halitta ne wannan ba yadda aka iya yanayinka ne haka ta wannan ba wani abu amma haka kawai mutum ya daga kansa sama a cikin sallah wannan musulunci ya hana wannan an gane an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda salati inda du'a'i fi salati ila samai aw la tukhtafanna absaruhum subhanallah Allah ya sauwa abu ya yi zafi kenan jama'a daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna ƙala abu huraira yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce layantahiyanna aqwamun ko dai wasu mutane su hannu su daina an raf'ihim absarahum inda du'a fi salah su daina daga kawunansu galau sama a lokacin da ake addu'a ko lokacin da ake menene sallah ila sama'i zuwa sama au ko kuma idan ba su hannu ba la tukhtafanna absaruhum za a fauce idanuwansu a wabce idanuwa ina ma'anar wannan mutane ko dai su daina ɗago ko ɗaga kansu lokacin da suke sallah ko kuma wallahi wata ran mutum shi ya ɗaga kan sai Allah ya tafiyar da ganin kawai sai Allah ya wabce ganin gaba ɗaya ko kuma ka ɗauke shi da fassara ma ta zahiri in ka ga dama me fassarar zahiri shine yana ɗaga kan yana dawo da kan sai a duba kwarmin idanun babu idanun gaba ɗaya Allah ya kwace idanun shine fassara ta zahiri in kuma ka so kai masa fassara ta batini ka ce a tafiyar da menene ganin gululun idanun yana nan amma babu menene to kaga sai wannan ya nuna da Allah jama'a mu tattauna tare da ku sai wannan ya nuna yanzu da abubuwa guda biyu da muka ambata a baya na maganar al-ikhtisar dora kunkumi akan kirji cewa an hana da kuma maganar wasa da hannu ko wasa da menene tufafi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ce in ma za ka yi kar ya wuce sau nawa sau ɗaya da waɗannan guda biyu da muka ambata da wannan cewa idan mutum bai daina daga kansa sama a lokacin sallah ba akwai yiwuwar Allah ya iya wabce idanunsa gaba ɗaya wanne ya fi tsanani da zafi wajen tsawatarwa wannan na ƙarshen na ko to in ka ga dama sai ka ce waɗannan duka makaruhai ne guda biyu nan da aka ambata amma shi wannan zai iya kaiwa mataki na haramu saboda an ambaci wata ukuba ina fata ana fahimta ga wanda ya aikata shi ko malaman usulul fiqh dama suka ce daga cikin yadda ake gane abu haramun ne shine a ambaci wata ukuba ta musamman ga wanda ya ne ya aikata ko dai a nan duniya ko a lahira ko a duka ai kamar maganar ɗagowa ne kafin liman ɗagowa kafin liman ya ɗago wannan shi ma haramun ne kai tsaye don haka ma wasu malamai suka tafi akan cewa mutum yana iya ɓata sallarsa da wannan kuma an samu wani hadisi wanda yake kusan ɗaya yake da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa karanta littafin bulugul maram karanta da sharhinsa subulus salam sannan ka karanta littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam متن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yanzu waɗanda suke ɗago kawunansu kafin liman ya ɗago daga sujuda ko daga menene ruku'u ba sa tsoron Allah ya mai da surarsu surar jaki a wata ruwaya annabi ya ce ba sa tsoron Allah ya mai da kansu kan jaki to ko kun san akwai wani malami da ya kawo kissar wani daga cikin mutane ko wani daga cikin malamai malami ne malamin hadisi ne ma da ya karanta wannan hadisin sai ya yi mamaki sai ya fara kokwantan a yanzu hakan kuma tana iya yiwuwa liman bai ɗago ba kai gaggawar ɗagowa Allah ya mai da kan mutum kan jaki hakan za ta iya yiwuwa ma'ana ba kamar yana shakka ba kenan sai ce bari ya gwada to dama bature ya ce practice make perfect ko ba haka ba ne shikenan an zo ana sallah kawai liman bai dago ba sai ce bari ya gwada ya dago shin abin nan da annabi ya faɗa ku zai iya faruwa kawai sai ya dago yana dagowa kawai kai sai kai ya koma kan jaki ina fata ana fahimtar magana sai kai ya koma kan jaki to akan sahu ne ba an kara ba cikin duhu da masallaci ne haka ko a tubal ballin ma babu ba wanda yake ganin kowa don haka ba an kara ba kawai ya laluma ya ji bakin jaki hancin jaki komai na jaki sai marmaza sai jabar gwanki sai lullube kayan shi sai tashi sai gudu gida aka ce tun da ya shiga ɗaki bai sake fitowa ba har ranar da Allah ya dauki rayuwar shi wasu malamai suka ce a'a yana fita amma sai a dare da daddare kuma zai fita kansa a lullube zai je ya nemo abin da zai ci da abin da zai sha ɗalibansa da suke zuwa karatu sai ce musu kar kowa ya sake higowa cikin ɗakin karatu ya tsaya daga waje ya ɗauki karatu ya ce malami ne fa ba wai maganan wai jahili ba ne malami ne da haka duk wanda ya zo ala gafa ta wani ce tsaya daga nan yana magana yana komai amma kan jaki ne sai ya bashi ilimi ya bashi karatu sai ya tashi ya tafi to sai wani ɗalibinsa mai naci ka san a cikin ɗalibai akan samu wanda ya manne wa malam ko ina malam zai shiga yana tare da shi duk abin da yake bukata ko malam zai masa shi bukatarsa Allah ya bashi albarkar karatu ina fata ana fahimta sai zama wannan ɗalibin kullum yana gidan malam kullum sannan ya matsa wa shi malam da tambayar menene dalilin da ya sa ya daina fitowa ana ganin sa to daga ƙarshe sai malam ya ce to tunda na fahimci kai ka manne wa karatun nan ka manne wa harkar nan to zan faɗa ma magana amma ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka gaya kowa wannan magana sai ranar da na koma zuwa ga Allah amma na yadda ka ba da labarin bayan na koma ga Allah saboda ya zama darasi ga 'yan baya kada wani wallahi ya ji wata magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi mata isgilanci Allah zai iya nuna misali akan shi ya sa ka yi hankali kaga wani yana dunkula hannu a sallah ka ce izinu dungun kuturu wallahi zaka kuturci billahi lazi za'id ba haka suke faɗa ba jama'a haka suke faɗa kana yi wa sunnar manzan Allah izgilanci kaga wani yana kaza ka aibanta shi da wannan abun ka manta da cewa maganar fiyayyen halitta ne maganar manzan Allah ce ka wulakanta maganar ka faɗi magana mafi mara daɗi a kai to kai hankali fadi hazari ladhina yukhalifuna an amri jazakumullahu khaira so haka kuwa ta faru wannan bawan Allah malamin ne ya ɗauko kissar abin da ya faru ya karanta wa wannan ɗalibi ya ce kaji kaji kaji abin da ya faru hadisin annabi na karanta sai abin ya ke sawwara min kamar haka ba za ta yiwu ba kamar maganar nan kawai annabi ya faɗe ta ne amma haka ba zai faru na gwada sai ku abin ya faru a kaina sai ce don haka a hirɗin to wani ikon Allah da ke Allah buwaye ne gagara misali shi ɗalibin kaɗai ya san da wannan magana kuma bai faɗa wa kowa ba har Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar wannan malami to amma da ke malamin hadisi ne wannan abin da ya ba shirka ya yi ba jama'a ba kafirci yayi ba an gane maganar da kyau ko kuskure ne ya faru da shi cikin abin da ya shafi abin harkar harkar karatu to sai Allah kuma ya rufa masa asiri yana rasuwa kuma sai Allah ya mai da kansa kan mutane bai bari jama'a suka kan jaki ba sai ya zama abin ba a gan shi a mai ba a zahiri ba sai a labarin da ɗalibinsa ya bayar cewa ga yadda suka yi da malam kun ji dalilin da ya sa malam ya kulla kansa daina fita jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda Allah ya mutunta shi ya karrama shi kada tarihi ya zo cewa akwai malamin hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da haka ta taɓa faruwa da ke kuma aka ga abin a zahiri sai Allah ya rufe abin jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka wannan magana na cewa la yantahiyanna aqwamu arrafi absarihim ila sama inda du'a au inda sala ko dai wasu mutane su daina dago kawunansu daga ainihin wato lokacin da suke sallah ko lokacin da suke addu'a zuwa sama ko kuma Allah ya fauce idanuwansu ga baki daya na fata an fahimci magana to wannan magana mutum kar ya dauke ta da wasa ya yi hankali domin wallahi in ya ce zai wulakanta wannan maganar to Allah ya kiyaye abin da zai iya faruwa Allah ya sa mu dace na'am eh okay komanda yana tambaya an ce inda du'a ko ko inda sala a yayin addu'a ko kuma yayin me yayin sallah to abin da kawai malamai suka ce wasu malamai suka ce duka addu'a din sallah ake nufi domin addu'a yana nufin alfatiha karanta fatiha addu'a ne so lokacin da kake karanta fatiha kamar kana addu'a dan haka kaga har yanzu a cikin menene a cikin sallah ne domin idan ka ce addu'a ai a addu'a ma an fi so a daga hannu ina sama kuma wani lokaci yayin da ka daga hannu sama kana iya daga kayinka sama domin kana buƙatar Allah ya sauko maka da menene da rahamarsa an gane magana da kyau ku wasu kuma suka ce a'a addu'a ta kasu kashi biyu akwai addu'a normal addu'a Allahumma inna nas'aluka kaza kaza kaza wannan ba buƙatar sai ka daga kanka ina sama amma akwai addu'a ta roƙon me roƙon ruwa ita wannan an fi so a daga kai sama a daga hannu sama na fata ana fahimta suka ce to normal addu'a ba a buƙatar daga hannu sama abin daga kai sama amma addu'ar roƙon ruwa ko addu'ar al-istisqa wannan babu laifi akai amma dai ni na fi ɗaukar ma'anar cewa daga hannu sama yayin addu'a duka yana kunshe da magana akan sallar ne inda du'a'i fi salati ka gani a cikin sallah inda du'a'i fi salati wato addu'ar amma a cikin menene a cikin sallah wato ko da du'a'ul qunuti ake yi ko wata addu'a ake yi a cikin sallah tunda a cikin sallah ana yin addu'a ana yin alkunuti ana yin kaza to karka daga kanka ina shikenan kawai jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shirye da mu na'am eh wanda zaka kansa ina kallon amma idanunsa kuma sama suke kallo eh shi ma duka ya tafi kuncin wancan a'a da bambanci ai dama mun faɗa cewa wajen daga kai ko daga idanu halitta halitta ne misali eh ina sallah ko kuma yana sallah haka yana kallon nan kibla amma yana wasa da idan sai kalli sama kalli kasa dan zai iya yi duka okay ma'ana idanunsa eh sama nake kallon ba ko kuma kalli gurin da zan yi sujada eh sai ina kallon sama to to gaskiya gaskiya abin da ake bukata shine kallon inda za ka yi me ina jin mun karanta da ku a baya cewa mutum ya dinga kallon inda zai menene zai sujuda dan kar wani ya dauka cewa yawwa kar wani ya dauka cewa iya daga kan ne kawai a'a inda idanunka zai jefu kan inda za ka dora goshinka wannan shine abin da suna ka karanta mun karanta a baya da ku Allah ya shirye da mu abu na hudu al-iltifatu li ghairi hajatin waiwaye kuma ba tare da wata bukata ba al-iltifat kawai ana cikin sallah wani za ka ga yayi haka yana shi yasa wani lokaci idan mutum yayi sai marmaza sai ya tuna sallah yake ga ya dawo da kanshi shedan ne kawai shedan ne shi yasa ba a san dukkanin abin da zai dauke hankalin mutum ko zai kauda hankalin mutum daga inda yake kallo a lokacin da yake sallah saboda yanzu nan za ka ga ka hankalinka ya dauke ko kanka ya dauke ka kalli wani gefe daban wanda bai kamata ba عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كاغني daga nan Aisha Allah ya haɗa mu da ita aljanna take cewa ta tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anil iltifati fi salat dangane da waiwaye a cikin me a cikin sallah faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata waqtilasun wani gwaggwabar rabo ne yaktarisu shaytanu min salatil abd wanda shaydan yake wafta daga cikin sallar bawa ma'ana idan sallan nan ladan kamar guda ɗari ne misali to daga kayi waiwaye shaidan ya kwashe kusan guda sha biyar ko ashirin ko talatin ya barka da saba'in ko sittin kaga rabo ne ya kwashe maka a cikin sallah an gane magana da ke ko lada ne mai girma ya kwashe ma a cikin sallar ka saboda haka sai a kura Allah ba mu ikon kiyayewa abu na biyar annazaru ila ma yulhi kallon abin da zai ɗauke hankalinka wannan kuma ba wai ɗaga kai sama ko kallon waiwaye a a santa ɗin kake kallo amma kuma wannan abin da kake kallon ya ɗauke ma hankali daga me daga sallar ba wai gefe kake kallo ba ba wai waiwaye kai ba ba ɗaga kanka sama kai ba kallon kake santa ko ma gurin sujudar kake kalla amma kuma sai kana daga kai kana kallon wasu abubuwa da suke kawar da hankalinka daga ina daga sallah din to shi ma ba bai halatta ba makaruhi an gane an aishata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatin laha a'lamun faqala شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجان بأنبجانية أبي جهم كو بأنبجانية كو daga ranar Aisha Allah ya haɗa ya haɗa mu da ita a aljanna take cewa salla anna nabi sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi salla a cikin wata riga laha a'lamun tana da wasu tutoti ko zane-zane a jikinta ina fata an fahimta faƙala sai manzan Allah ya ce bayan an idar da sallah ya ce shagalatni a'lamu hadhihi zane-zane da ke jikin wannan rigar sun shagaltar da ni sun ɗauke min hankali a watar waya ya ce alhatni sun ɗauke min hankali idhabu biha ila abi jahamin ku ɗauki wannan riga ku kai wa abi jaham wa atuni bi ambajaniyati ko bi ambijaniyatihi ku zo min da ambajaniya alkabbash aka ce wannan riga ta manzon Allah ta fita abi jaham din kyau da tsada to shi abi jaham ba musulmi bane so tun da shi ba musulmi bane kaga dama duk wanda ba musulmi ba duk wani ma habba wa dabba ai duk babu komai ko yawa tun da shi ba shi da wata doka a kansa don haka sai aka kai masa sai aka karɓo manzan Allah rigarsa wanda babu wannan zane-zane a ciki sai ba shi waccan to kaga wannan duk yana daga cikin abin da ake bukata yasa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dawo daga tafiya nana Aisha Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdaus ita kuma ta ji annabi yana kan hanya zai dawo sai ta aika aka so mata labule an gane sai ta yi wa annabi da kureshin ta kwalliyance ɗaki kamar yadda dai mata ta ji mutunta zai dawo ya sa a siyo turaren wuta a goge kaza a gyara kujera a yi kaza kaza kaza to sai ta sa waɗannan labulaye to sai aka samu kuskure menene kuskuren da aka samu ashe labulayen nan akwai hoton tsuntsaye a ciki jama'a kun fahimci maganar da kyau ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana shigowa cikin gida sai hankalinsa ya tafi kan ɗakin na Aisha. Nana Aisha na murna cewa ta ci biki, ina fata an fahimta, ma'ana bukatar ta ya biya dama ta yi ne don ta burgewa, to shi kenan yanzu hankalinsa gaba ɗaya tafi ɗakinta, ka san mata, ta haka tana jin sauran matan ta gama da su. su shauran mata suna jin ba daɗi yanzu annabi ya shigo gida ba inda ya tunkara sai ɗakin na Aisha ashe annabi fusata yayi ransa ne ya ɓaci yana isa jikin ɗakin bai ma shiga ɗakin ba sai ya sa hannu sai ya fusgo labulan ya kama na wundo ya fusgo shi ya sa hannu ya yayyaga su ya kyakketa su ya zubar da su na aisha me ina menene bahaushe yake cewa ina ruwa ko aljanna ta shiga mm. an gane ko abin ya dame ta bata ji daɗin abin nan ba annabi ya daka mata tsawa ya ce innan ladina yusawwiruna hadhihi suwar ki sani aisha waɗanda suke zana waɗannan hotuna yu'azzabuna yawmal qiyama gobe kiyama Allah sai ya ɗanɗana musu mugunyar azaba wa yuqalu lakum fi jahannam ahyu ma khalaqtum kuma za a faɗa musu a cikin wutar jahannama waɗannan zanunnuka da kuka yi na abubuwa masu rai kuka zana hotonsu ku busa musu rai a cikin wutar jahannama annabi ya ce kuma wallahi ba za su iya ba haka za a yi ta musu azaba da haka karki sake daga yau nana aisha ta hau ba da haƙuri annabi ya ce ba matsala da annabi ya sauko daga ɓacin ransa sai ta tattara labulan pieces ɗinsa kenan ko sai ta dukunkune sai ta nemi rigar kulo sai ta zuba su a ciki sai ta zargi annabi da ya zo da ya duba ya ga su ne sai ya koma sai ta sakai da su to sai malamai suka ce ɗayan biyu imma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya tasa kai da su yi wannan gutsafarin dan kada abin yayi wa na Aisha yawa bahaushe ya ce wa ga mari ga tsinka jaka ma'ana yaƙi ya ɗauki wannan abin da ta yi masa na burgewa ya ƙi karɓa kuma sannan ta tattara fisis ɗin ta zuba a cikin labule ya ƙi me abin a cikin fulo sorry ya ƙi ya amfana da shi ba za ta ji daɗi ba don haka sai ya danna zuciyarsa ya amfani da shi a haka wasu kuma suka ce a'a ba haka bane domin in har haka ne in har hakan da ta yi ma ba shi da kyau annabi zai ji nauyi ko tsoron gaya mata ba zai ji ba don haka abin da ta yi ɗin daidai ne sai suka ce abin da ya sa annabi ya amfani da fulon a haka saboda dama ba wai surarsu ne ba a so ba abin nan ai abin nan misali surarsu ne wato ba wai yanayin su ne a haka ba zai yiwu ba amma yanayin surarsu kamar za su tahi shine amma misali an yayya ga labulayen can kai ya fita nan fuka-fuki ya tsinke ko tun sun fita daga me yanayin surarsu da hai'arsu ta tsuntsaye to sun fita daga yanayin yadda shari'a ta hana a yi amfani da su da haka sai annabi da ya tasa kai da su saboda sun fita daga yanayin yadda abin da shari'a ta hana ina fata kuna fahimta wannan shine dalili kuma wannan magana ta biyu ita ne tafi inganci kuma fassara ta tafi zama daidai domin annabi ba zai yadda wani kara a duniya kowane ne akan wani abin da shari'ar musulunci ta bata amince da shi ba a zunna annakum fahimtu jidda jidda to wannan shine duk wannan mun kawo ne saboda mu gane cewa a duk abin da zai ɗauke hankali shi yasa a shari'ar musulunci mun sha faɗa muku kuma mana nana tawa duk abin da za ka manna shi a ɗaki ya ɗauke ma hankali musamman hotuna malamai sun karhantar sun kuma haramtar da manna su a ɗaki banda wannan nasoshi da suka nuna haka akwai nasoshi da suka nuna rashin shigar mala'ikun rahama cikin ɗakin mutum wannan kuma nasi ne ƙarara ingantattu tabbatattu cewa hotunan da ake mannawa a 'yan siyasa wannan ya sa billboard wannan ya sa ilajimin wannan ya sa hoton sahidawa ne wannan ya sa lokacin suna primary school wannan suna secondary wannan lokacin da suka yi abin nan common interest wannan lokacin da suka yi menene SSCE graduate wannan lokacin da suka yi ya sa wannan menene me suna abin da ake sa an zo an zo gout ko gout ne ko gout ne gout ko to mutum ya zo ya saka wata hula fanka mai mai hakan nan duk ya zo ya mammanna a cikin ɗaki wani ma kaga har ya jera su lokacin da yake firamare gashi a nan a hoto lokacin da yake sakandare gashi a hoto lokacin da yake jami'a gashi lokacin da ya je ingila gashi lokacin da ya aiki a ministry kaza gashi ya jera su malam ka burge a duniya amma ka hana shiga mala'ikun rahama ɗakinka da falonka shine gaskiyar magana abinda malamai suka ce ya halatta mutum ya manna a ɗakinsa shine hotunan abin da ba su dare sai ka samu wata mashin irin mashinan gudun nan an gane ko sport machine ko wata mota mai kyau irin hotunan motocin nan kai kamar na in ado kake so kai amma hoton dan adam ko doki ko tsuntsu ko kaza ko kaza duka ba a bukata jama'a yawa ko fulawa hoton wata fulawa mai kyau wannan duka babu laifi amma duk abin da yake numfashi tsuntsaye ne dabbobi ne mutane ne bai halatta a manna hotunan su a ɗaki ko a fado ba in kwa kamar na to ba kai babu mala'ikun rahama na malam e a duk da suna sakawa in dai ba abu ne mai rai ba shari'a ba ta hana ba e yana magana akan cewa waɗanda ba mu ba suna yin ado da fulawa ko to kuma an ce kar mai kamanceceniya da su gaskiya ne abin da ya faɗa amma tun da shari'a ba ta hana mu mu'amalantar su abubuwan da ba redin ba wannan babu laifi a kai an gane na e hoton ka'aba da ake mannawa idan ka lura mutanen da suke jiki yawanci ba su cika fitowa da sura su ta hakika ba ya ka'aba ne za a gan sun yin yin yin yin yin hakan nan kanana kanana kanana in aka ce nuna kan wane da kwayar idansa ba za ka iya ba to dama kamar yadda muka faɗa kawai sura ta fita daga hai'atta ta ɗan adam so don haka ko da dai gahi nan hoton mutane ne amma ba za ka iya nuna shi ka ce wannan ɗan adam ba ne ma'ana ga surarsa ga yanayin fuskarsa ga ƙwayar idansa ga hancinsa na fata kuna fahimta to wannan suka ce babu laifi amma hotunan kala biyu ne shi ma na ka'aba akwai wanda za ka ga an jawo mutane kurkusa ya bayyana ga mutanen gaskiya wannan bai halatta a manna ba akwai wanda za a ga mutanen sun yi nesa kuci kuci kuci kuci hakan nan wannan babu laifi dan amman nan na'am madalla Allah ma albarka dama yana so ina so zan zo kansa yana magana akan abubuwan da ake sakawa na hotuna a ɗakin amare a a rubuta ayatul kursi a manna anan a samu wani sunan Allah da manyan rubutu a manna wannan babu laifi wannan babu laifi malamai sun ce babu laifi sai dai shi ma ba a so a samu bangame mai wanda zai rufe mai katanga gaba ɗaya misali a ce bangon nan gaba ɗaya an samu hoto ya rufe bangon gaba ɗaya domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya hana ya ce inna allaha la ya'muruna fi ma razaqna fi ma razaqna an nastura hijara Allah bai umarce mu ba cikin abin da ya azurta mu mu dinga sa wasu hotuna da takardu da labulaye muna rufe ginin da Allah ya yi mana na fata an fahimci magana wannan baya halatta a rufe katangar gaba daya wa alaikum salam eh kwarai da gaske hatta kalandu hatta kalandu da suke dauke da hotunan mutane bai halatta a mannan su za ga an ɗauko kalanda na wata ma za ka ga ta musulunci ne na kwanakin wata almuharram safar kaza amma sai ga hotuna a jikinta wata ma a sa hotunan kungiya malaman kungiya wannan sakataren kungiya wannan ko ba haka ba Allah ya saka da alheri amma dai bai halatta ba na'am alaikum salam eh malam yana tambaya akan hotunan da ake ɗauka sai a zo a saka su a me a cikin akwati ko durowa ko album na tarihi a ɗauko a kalla a ɗauko a kalla tambayar shi ne akwai hotuna a ɗakin har yanzu ko babu shi kenan mala'iku ba su gaba yi gaskiya ne a to ina ruwana da matsala malam yakubu ya ce akwai matsala ina ruwa na matsalar kuma ya ku wallahi ba zai shiga ba na'am a saurara a saurara na'am na'am eh annazar ila ma yulhi da Allah a saurara jama'a kace kamar eh a masallaci eh eh wallahi malam in dai yana ɗauke hankali bai halatta ba warrai da gaske ai idan kuka lura an taɓa zuwa aka yi wani zane a nan nan da nan muka sa aka fente shi an gane magana da kyau ko saboda duk abin da zai ɗauke hankalin mutum ya sa ya daina ganin wato ya daina jin a jikinsa sallah yake yi baya halatta yasa ku lura hatta a masallacin ka'aba da masallacin misali irin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama za ga cewa kafin da ake sakawa suna da karancin zane da yawa ana takaita zanen da ke jikinsu saboda gudun ɗauke hankalin masallata ba laifi ba ne a fesa turare a yi duk ado wa masallaci babu laifi wanda shi ma kuma hatta ado wa masallaci din akwai limit akwai limitation akwai abin da musulunci ya dakatar ya hana kar a wuce gona da iri saboda gurin ibada jama'a yana da kyau ya zama kawai iya abin da zai bayar shi ne ba da nutsuwar ibadar kadai ba wai kuma ya zama guri na kafafa da kababa da ji da isa ba shine gaskiyar magana Allah ya shiryar da mu maganganun suna da yawa to a ƙarƙashin wannan abin da zan cika ce da shi a ƙarƙashin wannan abin da zan cika ce da shi a duk waɗannan hotunan mamman nasu a ɗaki ko ajiye su a album ko saka su a cikin kaza duka wallahi bai halatta ba jama'a bai halatta ba kuma suna daga cikin abin da suke ra- ra- hana mala'ikun rahama shigowa ɗaki yanzu bari in baku misali yanzu mutum ne yake da junnu ko mace ne take da junnu sai aka zo za a yi mata rukuya lokacin da za a yi mata rukuyan nan kai malam kar ka ɗauka iya karatunka ne kaɗai ke baka nasara da tsabar tilawarka ke baka nasara nasara akan wannan shaidanin aljani wannan shaidanin aljani da Allah zai nuna maka shi a surarsa wallahi guduwa za ka yi kai ma amma ka samu ƙarfi da fawa a kansa ne sakamakon kai ka tsare dokar Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko ka kuma bi sunnar manzon Allah sai wannan ya sa Allah ya baka fawa akan shi kana azabtar da shi da Qur'ani da kake karanta mishi to matsalar da take faruwa zaka ga wani lokaci sai a yi ta karatu aljani yake fita ko kuma ya fita ya sake me dawowa ko kuma ya fita sai ya bar wata jinya a jikin ita marar lafiya to duk abin da ke kawo irin waɗannan su ne rashin bin waɗannan dokoki saboda lokacin da ka zo kana karatu mala'ikun rahama sukan halarto gurin sukan halarto gurin to inda kuma duk mala'ika yake to babu wa babu aljani babu shaidanin aljani a gurin don haka karatunka yana gayyato mala'iku sannan yana azabtar da shaidani zuwan mala'iku kuma yana korar aljanu yana kuma tabbatar da alheri da rahama a cikin mai a cikin ɗakin to ce yanzu ka na hotuna da ilajimin mun taɓa zuwa tun lokacin muna hamasa irin ta ustazanci sosai ba yanzu ba yanzu ai duk an yi sanyi da hakan da kake ji na fa billahi lazi din na yi sanyi wallahi yanzu hakan da kake ji na ishe ka da ka zo shekara goma sha biyar ashirin da suka wuce da ka kana na ishe ka da yawa an gane maganar da kyau ko wallahi malam shekara kusan ashirin da wani abu da suka wuce zuwa sha biyar da wani abu mun je wani alhaji ne matarsa ba lafiya muka je sai muka samu falukan duka a like da hotuna nan na yara nan na waye nan na waye sai na ce masa alhaji ba za mu yi rukuyan nan ba sai an cire hotunan nan gaba daya ya ce a'a malam ba za a cire ba akwai wani ɗaki na ce a'a ai hotunan suna cikin gidan kuma mu gidan muka shigo kuma a gidan mara lafiyar take don haka ko mun koma ɗakin da babu su dai har yanzu na ciki wanda za su zo su taimaka mana mu samu nasara ba za su zo ba sai ya ce malam kawai na fahimci kai ka cika zafi ka cika usta wallahi abin da ya gaya mu kenan karara ka cika ustazanci don haka in ba za ka yi murhukuyar nan ba ni in nemi wani ya ce ka nemi wani na kama hanya na tafi abina aka nemo wasu suka zo ya fi wata guda suna buga wallahi yarinyar na ta ki samun lafiya kuma amaryarsa ce ko haihuwa ba su yi ba yana son ta kamar zai haɗiye ta ga jinnu kuma sun buge ta sai wani anguwar sai ce masa kaga wannan yaro abin da ya faɗa ma ya ce ya ce wallahi gaskiya ya gaya ma fa ka je ka lallaba ka rarrashe shi ka bashi hakuri abin da ya ce maka kai in ba haka ba ba na ma mummunan fata ma zai wahala ka samu nasara akan wannan abu ya ce shikenan ya sa aka kira ni ban yi fushi ba sai na zo ya ce da Allah mala a yi haƙuri na ce me ya faru ya ce a maganar da muka yi mun nemo wasu sun zo sun yi ta abubuwa amma gaskiya da ikon Allah ba a samu nasara ba na ce to Allah ya sauwaƙe na ce me ne kake bukata ya ce eh abin da na ce din da Allah a yi na ce to da farko dai ina so ka gane ni abin da na ce maka a yi ni ma ba ra'ayina ba ne ba kuma son zuciyata ba ne annabi ne ya faɗa kuma muna so mu ɗabbaka abin da annabi ya faɗa ne idan ya zamanto kai ka nemi ni da wata bukata ni kuma na ce ma ka kiyaye doka kaza saboda ka taimaka min in samu nasara akan abin kai ma ka samu biyan bukata kuma ka ce a to ya zan yi da kai idan haka sai in tafi abina ya ce a yanzu kan malam da Allah a yi haƙuri duk wannan magana a bata na ce to shikenan da cewa ne a cire hotunan yanzu tun da nemo na aka yi sai na ce sai an kona su a rantse da Allah wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi nace sai an kona su kuma da iya na bango nace yanzu da nazo nace in ma akwai wasu a jaka shine muhallin shahin na maganar da malam ya dauko in ma akwai wasu a jaka duk sai an zakulo su duka yan makaranta ne yara su wallahi wallahi aka tattaro su kaf aka tara mun a gabana aka kawo karanzir na barbada na cinna musu wuta wallahi jama'a muna kama goshin baiwar Allah nan muna fara karatu sai ga aljani yana tsala ihu yana tsala ihu iyakacin karfinsa yana cewa a yi haƙuri in ya fita wallahi ba zai sake dawowa ba amma waɗancan da suka zo suna karatun aljani yana musu gwaro wallahi tallahi aljani in ya raina ka in ka kauce dokar Allah ai in ya raina ka ka shiga uku wallahi wallahi suna karatu yana musu gwalo kai da suka raina musu hankali duk surar da yaron ya kamo kawai sai aljani hima ya kama ta wallazi na kafaru bi ayatina hima kawai sai ya dauka kawai kana yi shi ma yana yi hadda risawa haka yana kada kai yana jin dadin kira'a saboda ka kauce dokar Allah abun baya tasiri a cikin shi baya tasiri wannan karatun naka ba zaƙin muryar ka bane ba tsabar tilawar ka bane dokar Allah da zaka tsare ne za ta baka nasara da izinin Allah wallahi malam sai gahi da ikon Allah aljanna na yana tsara iko yana cewa in ya fita ba zai dawo ba wallahi jama'a har yan- har rana mai kamata yau tun da aljanna ya fita har rana mai kamata yau matar yanzu tana raye shi alhajin yana raye yana jina na sani zai iya jina saboda har yanzu muna haduwa da shi wannan wallahi na kawo muku ne dan mu gane duk abin da za ka yi na addini na rayuwa ka tsara dokar Allah in kana so ku gama da Allah lafiya amma in ka ki sai a barka ka je kai ta yin abin da kai ka ji din ya maka amma fa da gaske zai wahala kai nasara da izinin Allah dan wa man nasru illa min indillahi azizul hakim nasara ba daga gurin kowa take ba take ba illa daga gurin Allah mabuwayi wanda yake mai hikima wa alaikumus salam yawwa sai hotuna da suke kan waya ne matsayinsu Allah ya muku albarka malamai sun tabbatar da cewa hotunan da suke kan waya ba su da matsala dangane da mu'amalar yau da gobe ta musulmi a yawa ai ko da ma hotuna na zahirin akwai waɗanda shari'a ta ba da dama a mu'amalance su don sun zama larura to shi kuma Allah tun da shi ne mai yi kuma shi ya hana to yana maka uzuri na larura kuma ba zai maka ba ko ya hana ka biyan bukata ba saboda ka shiga larura misali duk kudaden mu jama'a akwai hotuna ko babu to shi kenan duka fitar da su ka kona su jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku so muna so mu da ne su dinga bambance tsakanin abin da yake ganganci ne da kuma abin da larura ta sa dole ya kama amalance su an gane na'am so don haka hotunan kuɗi ba da za ka yi ka me ka ƙona su ko ka rabu da su don ba za ka daina hulɗa da kuɗi ba to tunda yanzu larura ce ta saka to shari'a ta baka uzuri illar da hoto za ta yi maka kai ba za ta yi maka ba hotunan bitaka id card bayan da ka iya dole za ka mu'amalanci id card in dai abin ya haɗo ka da shi ko passport e-passport da dai shauransu national identity card driving license waye waye ga sunan duka bayan da ka iya dole ka mu'amalance su da haka suna ɗakinka kuma Allah ba zai ba da dama su yi tasiri wajen hana rahamar Allah shigowa gurinka ko kuma me ba eh ko kuma ainihin wato rashin shigowar mala'iku ba saboda ba da gangan kai ba akwai bambanci tsakanin abin da ganganci ne da kuma wanda larura ce to sannan mun gama da wannan to mu dawo hotunan kan waya su hotunan kan waya malamai abin da suka ce shine idan abin da ya shafi waya soft waya ne yanzu in an ce bare wayar ka zakuro hotunan zaka baro su barin ƙara baku wani misali yanzu misali shiga ban ɗaki da me da alkur'ani dai sorry da alkur'ani halal ne ko haramun ne ko makaruhi ne a takaice haramun ko kace makaruhi in ka sassauto to shikenan amma wayar ka fa akwai full qur'an a kanta shin ya halatta ka shiga da wayar ka da take da full qur'an a kanta ban daki ko bai halatta ba ya halatta ba wanda ya hana ka saboda wannan full Qur'an din ba fefofi ba ne wanda ake taba su software ne kuma abota kwamfuta kun san me ake nufi da soft haka ne ko ba haka ba soft copy ne ba hard copy ba ne haka ne so saboda haka babu laifi domin idan yanzu ka ce yawa ai ba za a shiga mene ban ɗaki da waya ba saboda tana da alkur'ani a cikinta to shikenan kai alaran ma sai mu ce duk ranar da zaka shiga ban ɗaki sai ka tuja kanka a jama'a haka ne ko ba haka ba sai ka tuje kan sai ka ajiye a gefe in ka dawo daga ban ɗaki sai ka ɗauka ka dasa saboda akwai ƙur'ani a cikin kayi so yana da kyau mu gane abin da shari'a ta yadda ta ba da uzuri da kuma abin da shari'a ba ta yadda da shi ba to akwai masu daga hannun da yawa wani lokaci ma ban gama bayani ba kuje ta daga mu hannu na'am to ka gani mutabi ne na karanta to ka gani to yanzu kaga akwai waɗanda ba su da hoto ko to in mutum ya je saya sai ne mara hoto sai ya saya amma Allah in ba haka ba duk waɗannan larura ne jama'a matsala ce Allah ya saka na'am a ta gurguje dan an nuna min lokaci mm haka Mm. Eh. Eh. Da waye da waye. A ba daidai ba ne duka. Ba daidai ba ne. Mutum ya loda wa kan abin nan wayarsa abubuwa na hayaniya wake-wake kaɗe-kaɗe da shauransu Allah ya saka na a takaice kai ma a gurguje kafin nan abuwan maganan na hoto a daki na ka fitar da ki kawai yawwa na'am dakata malam ya guri malam bismillah akwai a saurara jama'a da Allah a dinga saurara in an dan suke ho ajiye hoto a screen sai ba duk ba matsala eh duk ba matsala sai dai kawai ni abin da nake faɗa shine duk da an ce ba matsala magana ne akan waɗanda su sikirin sai ban su haka misali yanzu nan kaga hoton fulawa ne yauwa to mutum ya saka haka to ni dai ba na ganin da matsala domin in dai mun yadda hotunan kan waya soft waya ne ko ba su da wata illa don haka dan ka sa hoton ka ko hoton mamarka ko babanka ko ɗanka bannan duk ba matsala bane amma mu dai da muka ji kyamar abin tashi garan mu ku duba ku ga hotunan mu duka za mu ta tantanjawa amma ba za ka ga hoton ɗan adam ba shine gaskiyar magana daga fulawa sai dutsi sai wane ne haka za ka yi ta ganin su kai ta mannawa dannawa suna cancanjawa yawwa eh gara nuna muku karku ce to malam kuma yawwa ku san muya muke yi so saboda haka gaskiyar magana ba matsala bane amma dai in mutum kyamar abin ta shige shi sosai wallahi zai ji hatta na kan wayar ma baya bukatar ya dinga sakawa akan screen sai ba sai dai ka iya ajiye hotunan da'awa a an ɗauki hoto kana hudu ba a an ɗauki hoto an je wa'azi guri wannan duk ba zai zama matsala ba in dai akan waya yake wannan ba matsala insha Allah wallahu a'lam na'am wa alaikum assalam kai ne na kusa da na karshe na'am eh gaskiya ne ai malam daga cikin gaurakanci na wasu akwai wannan a ciki yana magana akan wasu mata za ka ga sun ɗauki hotuna wasu ma da mazajensu za su ɗauki hotunan irin na gida family pictures a ɗaɗɗauka sai a ajiye kan waya wata ran kawai sai waya ta ɗauke screen screen ɗinta sai ya ɗauke misali ko kuma a charging point ɗinta ya samu problem ko dai wani abu sai a tashi a ce to a je ma a canjo ta ko wani a makamantan haka idan an tashi ba za a goge abin da yake kai ba sai a kai wayar da waɗannan hotuna shi yasa mu yanzu irin mu da dama ake neman aibin mu kullum kokari ake a samu wata- wani lapsis duk duniya mutum ɗaya ne nake hulɗar saye ko sai da waya da shi duk duniya ban yadda na sa na wannan biyu ba kuma shi kaɗai na amintu da shi kuma shi ma sanda na zana masa ƙa'idodin yadda zan mu'amalance shi dangane da sayan waya ko sayarwa saboda in ka sake wani za a ma haɗa baki da shi ce to mun ga kai ne kake wa malam yana zuwa gurin ka yana sayan waya yana kaza da Allah muna so ka laliba hotonsa lokacin kaza kaza muke so ka ɗauko mana kafin ku ankara dai ku gani na yawa a ce la ilaha illallah limamin namu kaga shikenan an samu shikenan sun maka sharri sun yarfa ma wani abu so we have to very very careful kana da mutunci to ka tsara mutuncinka ka samu wani wanda ka yadda da shi shi kaɗai za ka dinga hulɗa irin wannan da shi ka sa mar ƙa'idoji da dokoki kuma ka biya shi haƙƙin shi don haka duk ranar da zan canja waya shi zai zo har gida ba wani magana in je shago in same ka za ka zo har gida biyan ka zan yi nawa ne kuɗin ka kaza to ina so a kwashe min kaza a mayar min kaza a kwashe kaza a mayar min kaza a kwashe kaza a mayar min kaza an gama kwashewa eh to a gabana yi kiliyarin ɗinta yaran nasu suna cewa sheke min ita in ce to sheke ta sai ya sheke ta sai na bayan ya sheke fa bana yadda sai na karba na bi duk wata folda na tabbatar ba wani abu nawa ko kwaya daya da ya saura akai sai in ce to fasha anuka bi ha yanzu ka ga dama duk abin da zaka gaje ta yi na'am yana dawowa a duk muna yin wannan ka gani to ka ji wani yaran ma kuma to kaga dole ne sai ka shiga taitayinka to in ba haka ba yanzu da mutuncinka wallahi sai su je su ɗauki wani abu akan wayarka su haɗa a hau kwamfuta a shirya ma wani sharri sai a watsa wa duniya a ce ake kai ma mutumin banza ne kana tawa mutane wa'azi ake ƙarya ne duk abin nasu ma ƙarya ne kaza kaza jahilai kuma marasa bincike da sanin ya kamata shikenan sai su ɗauka sai su ta yayatawa waye ne na ƙarshe wanda ya daga hannu a karama kallon na eh to a gaskiyar magana wannan maganar bata inganta ba domin wannan matsalar an tattauna ta a cikin lajnatul da'ima wal buhuthul ilmiyyah wal ifta cewa yin rubutu a rubuta ayoyi ko wasu hadisai na addu'o'i ko na wasu bayanai a cikin masallaci gaskiyar magana a malamai sun tattauna akan wannan matsala amma daga ƙarshe sun tabbatar da rashin ingancin wanda suka ce bai halatta ba wannan yasa da babu irin rigima da ba a yi ba akan rubuce-rubuce da suke cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke cikin masallacin ka'aba an yi ta maganganu amma daga ƙarshe dai malamai sun tabbatar da rashin wato rashin bacin wannan al'amari tunda dai aya ce ta alkur'ani kuma gurin nan ba a zuwa da wata kazanta duk wani abu na kazanta ba a yadda ya shigo gurin nan haka ne ko ba haka ba dama abin da ba a so shine a je a rubuta aya ko qur'ani a gurin da an san kazanta na iya zake wannan guri ko wata najasa na iya zake wannan guri misali haka kawai ka zo goshin gidanka ka rubuta kuma ka san cewa wani abu na najasa na iya zuwa wannan ba daidai bane motarka ka rubuta ko da shauransu to dole a dinga kiyaye irin wannan kar a dinga yawanta dambar ayoyin alkur'ani a gurin da an san najasa na iya zuwa amma cikin masallaci wannan babu laifi dan a dinga tunatar da mutane wasu abubuwa na alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a tun ɗazu ana nuna min lokaci ku ya hakuri inda wata tambaya a ajiye ta sai sati in muka zo sai mu karasa saboda kar mu cinye lokacin gaba daya abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu dadan shi wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin abin da muke karantawa ya kuma taimake mu a cikin abin da muke karantawa ya sa mu zamanto abin da muke karantawa din ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum na ban ji ba okay to a kafin mu kwalkwale kar a manta wukili sadaka da muke yi a ci gaba da zagayawa don a taimaka sannan muna sa wata baiwar Allah har ilau kar a kashe sannan muna sa wata baiwar Allah har ilau a addu'a ana ce mata maman Aisha tana Saudiya jama'a wallahi wallahi wallahi ina ƙara jan hankalina da naku damar da muka samu mu dinga taimakon addini da ita wannan baiwar Allah tana Saudiya da zama marainiya ta ɗauki nauyinta na shekara guda marainiya da makarantarta da abincin da za ta ci da kuɗin maganinta da uniform ɗinta da school fees ɗinta da littattafan da za ta yi karatu da kuɗin islamiyyarta gaba ɗaya na shekara guda ta ɗauki nauyi wallahi na shekara guda ta ce bari ta fara in Allah ya hore mata daga nan zuwa baɗi za ta sake turo wanda za a sake biyan wannan na- na- na shekarar gaba to malama Aisha ko maman Aisha Allah ya saka miki da alheri kowa yana taimakawa addini gwargwadon karfin shi ita ta yi abin da za ta iya don haka mu yi tsoron Allah in mun samu wata dama mu dinga yin iya abin da za mu iya yi mu taimaki addini da iya abin da Allah ya hore mana gwargwadon damar mu gwargwadon karfin mu gwargwadon samun mu gwargwadon lamarin mu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa dan haka za a zagaya a ci gaba da neman wannan taimako insha Allah kafin mu kira sallah wallahi malam kabiru